الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته وأصحابه أجمعين bayan haka ‘yan uwa ina mai shaidawa babu abin bautata bisa ga cancanta sai Allah ina gode masa bisa ni'imomi manya-manya da kuma kyauta da ya a gare mu waɗanda suke ba za su ƙididdigu ba ba za a iya irge su ba ina gode masa godiya ta ainihin masu godiya gare shi da kuma yabo gare shi yabo irin na masu ambatansa subhanahu wa ta'ala ya Allah ka yi tsira da aminci bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam da iyalansa da sahabbansa gabaki daya bayan haka ya ƴan uwa musulmai ku ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala domin shi tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala shine mafi girma mafi alkhairin guzuri shine ainihin tanadi da dan adam zai yi domin tafiya ranar lahira gobe alkiyama ya ku bayin Allah Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya ke cewa ya ku wanda suka yi imani kada ku wuce gona da iri kar ku wuce faɗin Allah kar ku wuce faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wata'ala ce ku ji tsoron Allah lalle Allah tabaraka wata'ala mai ji ne dangane da maganganun ku gabaki daya a fili ko a koyi Allah tabaraka wata'ala ya san me kuke faɗa sannan masani ne dangane da halayyar ku me kuke aiwatarwa a sane yake subhanahu wata'ala ya ku yan uwa wannan wato ladabtarwa ce daga Allah tabaraka wata'ala babba tana nan kuma wannan ladabtarwa har izuwa gobe alkiyama wannan shine umarnin Allahu tabaaraka wa ta'ala kada bayi su yi wani abu wanda yake ba fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala bane a matsayin kuma addini ba fadin manzo bane sallallahu alaihi wasallam kuma a matsayin addini kamar yanda aka samo daga Abdullah dan Abbas Allah ƙara musu yarda yake cewa ma'anar ayar la tuqaddimu bayna yadayillahi wa rasulihi yake cewa ai la taqulu khilafal kitabi was sunnah kada ku faɗi magana abin da yake saɓanin alƙur'ani saɓanin sunar manzo muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ku yan uwa muminai waɗannan fa hanyoyi ne guda biyu waɗanda babu na uku gare su babu na uku dangane da hanyoyi guda biyu ɗin nan ko dai mutum ya yi biyayya ga sunar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma ita ce matsirata ko kuma mutum ya bi wato abin da ke kirkiro shi aka yi wannan kuma ita ce mahalaka wato inda mutum zai halaka gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku yan uwa kada ku bi soye-soyen zakatanku kar ku bi san zuciya addinin musulunci ya tsoratar dangane da ainihin wato bin zuciya duk musulmi wanda yake wa kansa qiyamul layl yake wa kansa nasiha lalle dole ne ya zamto yana kaffa kaffa dangane da ayyukansa maganganunsa sun dace da faɗin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya dage akan wannan idan sun saba ya nisanci wannan Allahu tabaraka wataala yake cewa idan ba su amsa maka kiran da kai musu ba zuwa ga biyayya gare ka su yi imani da Allah su yi imani da kai cewa kai manzon Allah ne to ka sani cewa abin da suke bi din nan kuwa soye-soyen zakatansu ne Allahu tabaraka wataala yake cewa wa yafi bata fiye da wanda ya fi son zuciyarsa duk wanda ya fi son zuciyarsa ko shakka babu wannan yana daga cikin batattu har ma Allahu tabaraka wa ta'ala yake cewa wa ma ya kai wannan bata ya ku bayin Allah Allahu tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da cewa lalle Allahu tabaraka wa ta'ala baya shirar da mutane wanda suke azzalimai yana daga cikin zalunci shine ka san kaza haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ayi amma kake kokarin kawar da mutane daga kai ko kuma kake kokarin kawar da kanka daga wannan ko kake kokarin kawar daga iyalanka daga wannan Allahu tabaaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya yake cewa ku bi abin da aka saukar gare ku daga ubangijinku kada ku bi wanda yake wato koma bayan Allah koma bayan Allahu tabaaraka wa ta'ala a matsayin su za su taimaka muku Allahu tabaaraka wa ta'ala ce kada ku yi wannan sai Allahu tabaaraka wa ta'ala ke cewa yan kadan ne suke auzatuwa suke lura da cewa Allahu tabaaraka wa ta'ala shi kadai ake yin bauta gare shi manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi kadai ake yi biyayya Allahu tabaraka wa ta'ala ke cewa mun sanya ka bisa shari'a bisa tsarin Allahu tabaraka wa ta'ala ka bi wannan shari'a din kada ka bi wato ainihin soye-soyen zukatan waɗanda ba su da ilimi waɗanda ba su san Allahu tabaraka wa ta'ala hakikanin sani ba Allahu tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin wata aya ke cewa lalle wannan fa wato shine tafarki na wannan shine addinin musulunci imani da Allah bin sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah tabaraka wa ta'ala ce lalle wannan shine wato tafarki na wanda yake kuma miƙaƙƙe a tsaye ku bi wannan tafarki din kada ku bi sauran hanyoyi da suka rarrabu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce waɗannan hanyoyi ɗin za su raba ku daga hanyar Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun wannan shine abin da ake muku umarni da shi domin ku samu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ma'ana mutum ba zai samu tsoron Allah tabaraka wa ta'ala ba ba zai samu anashin takawa ba sai ya koma ga biyayya ga manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ayoyi cikin wannan ma'ana suna nan da yawa cikin alkur'ani mai girma annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin da aka rawaito daga abdullah dan umar Allah ƙara musu rida ke cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ke cewa ɗayan ku baya zama mai cikakken imani imanin ɗayan ku ba zai cika ba har sai ya kasance ra'ayinsa wato abinda zuciyarsa take so sai ta zamto wato ta yi biyayya ya zamto daidai da abinda na zo da shi in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ko yan uwa muminai wajibi ne akan musulmi ya lazumtar wa kansa ya sanya wa kansa dole ne fa mutum ya sanya wa kansa linzami ya wato anashin tare zuciyarsa ya tare kansa ya zamto duk abin da zai aiwatar na ibada a wannan rayuwa ya zamto ya dace da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya karantar wannan shine hakikanin addinin musulunci wajibi ne kuma musulmi ya kiyayi wato anashin san zuciya ya kiyayi wato anashin wato kirkirarin al'amura sababbi ya kiyayi bidiyoyi waɗanda ake bin su wanda Allahu tabaraka wata'ala bai saukar da hujja akan wannan ba ya ko ‘yan uwa muminai lallai duk wanda ganin girman shari'ar Allahu tabaraka wata'ala ya zamto bashi da ƙarfi a cikin zuciyarsa bayya girmama maganar Allahu tabaraka wata'ala bayya girmama maganar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama to irin waɗannan su ne wanda ba sa damuwa dangane da kawar da kawunansu da kuma wato yin wofi da ainihin barin gaskiya daga barin sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zamto suna tafiya akan son zukatansu da kuma son zukatan waɗansu domin kada waɗansu ɗin su ɗauka cewa sun zo sun canza alhali sun faro tafiya tare ko tun suna yara suke tare ko shekara kaza suna tare suna aiwatar da aiki iri kaza amma rana ɗaya su zo su fita suna tunanin cewar in suka yi wannan zai zamto wato sun saba wa san zuciyarsu ko kuma san zuciyar waɗanda suke wannan ayyuka tare ɗin wannan kuma ba haka addinin musulunci ya karantar ba babu wani mutum da gobe alkiyama kyakkyawan aikinsa zai maka amfani ko kuma mummunan aikinsa zai maka amfani ko kuma zai cutar da kai ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala kowa ya tabbatar cewa abin da yake aiwatarwa fa ya sani cewa Allahu tabaraka wa ta'ala zai tambaye shi akan wannan ya dace da sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kuma akasin haka ne lalle Allahu tabaraka wa ta'ala bayya karbar aiki sai aikin da ya dace da karantarwar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma duk wanda yake girmama shari'ar Allahu tabaraka wa ta'ala wannan yana jin tsoron tsayawa a wato gaban ubangijinsa gobe alkiyama ko me zai aiwatar yana kafa kafa cewar wannan abin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi irin waɗannan su ne waɗanda ba sa ɗaukar ba sa kambama maganar wani kowane ne shi kuwa matuƙar da ta ci karo da maganar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama an rawaito daga ainihin khalifa na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wato umar ɗan khattab allahu tabaraka wa ta'ala ya ƙara mashi da ke cewa yake cewa ina hana ku ku kiyayi ma'abota ra'ayi mutanen da suke kawai suna yin addini da ra'ayoyinsu ne kawai ba tare da hujja ba kaza kawai zai auna shi da hankalinsa ko da kwakwalwarsa ko da yanda shi yake ganin haka shine daidai ba wai yana auna shi da fadin Allahu tabaaraka wa ta'ala bane ba yana aunawa da fadin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallam bane yake cewa ku kiyayi ma'abota ra'ayi domin su makiya ne ga ainihin sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama gashi sun ga hadisai karara a madadin su kiyaye wannan hadisai su yi amfani da su sai na umar yake cewa sai suke magana suke faɗi da ainihin ra'ayoyinsu sai ya zamto sun zamto ɓatattu kuma sun ɓatar da waɗansu da yawa musamman wannan lokaci da muke ciki za ka ga mutum yana karanta littafi kaza wanda a ciki akwai abin da yake saɓanin abin da yake kai in amma in aka gaya masa sai ya ce a'a wannan ai mu mun dogara da imamu wane ko mun dogara da malam wane ko mun dogara da shekha wane ko shehi wane ko kaza ko kaza to ko shakka babu wannan yana daga cikin irin abubuwan da sai na umar allah ya kara masa da ya faɗa cewa ko kiyaye ma'abota ra'ayuka wanda suke su sun ɓata ɓatattu ne kuma suna tabbatar da mutane allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu abdullahi dan abbas Allah ƙara musu yarda ke cewa duk wanda ya kagi wani abu da ra'ayinsa alhali bayya cikin littafin Allahu tabaraka wa ta'ala hakanan sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama bata zo da wannan ba to lalle wannan abdullahi dan abbas yake cewa bai san akan me zai haɗu da Allahu tabaraka wa ta'ala gobe alkiyama ba amma dai ko shaka babu babu wata hujja babu kuma nasara babu wato cin nasara a gare shi gobe alkiyama sai na Ali dan Abi Talib Allah ƙara masa da ke cewa da a ce addinin musulunci din nan wato ra'ayi ne ma'ana aka ce ra'ayi abinda wane ya gani ko abinda na gani ko abinda ka gani inda haka ake yin addini yake cewa to da kasan huffi ya kamata a shafa yayin da wanda ya sanya huffi a kafarsa zai zo yin alwala an halasta masa ya shafa a kai ba lallai sai ya cire ba sai na ali yake cewa to inda a ganin mutane ne to da ya kamata in mutum ya zo alwala idan zai shafa da lemar da take hannunsa akan wannan huffi to da kasan ya kamata ya shafa tunda kasan ne yake taka wato ainihin kasa kasan ne yake taka najasa ya taka guri mai tsarki ya taka guri mai najasa to da kasan ya kamata ya shafa ba sama ba amma shari'ar musulunci ta zo kuwa sai ta ce a shafi wato ainihin saman huffi kaga ya zamto me shari'a ta sha bamban da ainihin ganina ta sha bamban da ganinka ta sha bamban da ainihin wato ra'ayi an samu asar da yawa daga ainihin magabata na kwarai a cikin irin wannan ma'ana na cewa addini ba wai ra'ayin mutum bane ya ko ƴan uwa muminai ya zo daga ainihin al-Imam Shafi'i Allahu tabaaraka wa ta'ala ya masa rahama wani asar mai girma wanda ya faru wanda wannan asar din yake gwada cewar lalle wato Imam Shafi'i lalle ya cancanci wannan matsayi na ainihin wato imama wato kuma wannan asar yana gwada girmansa da kuma girmama wadda imam da imam shafi'i yake yi ga ainihin sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama al-humaidi Allah ya masa rahama yake cewa wani mutum yazo ya tambayi imam shafi'i Allahu tabaaraka wa ta'ala jikansa da rahama dangane da wata mas'ala sai yace da shi ya imam annabi sallallahu alaihi wa sallama akan kaza ya faɗi wata matsala ya ce manzan Allah ya yi hukunci da kaza da kaza haka manzan Allah ce kaza amma kai me kake gani dangane da wannan wato matsala ɗin wani mutum a gurin a wannan majalisin a wannan gurin zaman da imamu shafi'i yake sai yake cewa da wannan mutumin me kace sai yake cewa manzan Allah ya ce kaza da kaza amma me imam yake so ya faɗa akan wannan muna so mu ji me yake gani me ya kamata mu aiwatar yake cewa sai imam shafi'i yayi fushi kwarai da gaske ransa ya ɓaci imam shafi'i yake cewa yanzu ni a cikin coci ka ganni ne ko kuma autara ala wasaɗi zinar ko kuma kaga wani bel ne a tsakiyata wacce ainihin fada suke ɗaure wato tufafinsu kaga na ɗaure irin wannan bel ɗin ne a jikin tufafina ko kuma a cikin church ka same ni ka ce manzan Allah ya ce kaza ka ce ni kuma me na gani dan me zaka gaya min wannan ai idan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi magana to kawai anan muke ya ku yan uwa wannan wato abinda ainihin Imam Shafi'i wato yayi yayi wannan shine abinda ake bukata gare ni shine abinda ake bukata gare ka abinda ake bukata ga dukkanin musulmi in aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza to ba maganar cewar mu ai a kungiyar mu kaza ne mu ai a mazhabar mu kaza ne mu ai a garin mu kaza ne ko kuma mu a makarantar mu kaza ne wannan babu wannan annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda Allahu tabaaraka wata'ala ya turo ga ainihin wannan al'umma da addini na gaskiya da cikakken addini babu kuma wani alkhairi face ya bayyana wa al'umma ya kuma dora ta akai babu wani sharri face ya tsorata da al'umma ya hane ta dangane da aiwatar da wannan ya ku ‘yan uwa ya zo daga cikin wato an rawato daga ɗaya daga cikin magabata na ƙwarai yake cewa babu wani aiki da ɗan adam zai aiwatar a gidan duniya aikin nan babba ne ko ƙarami ne face wannan aiki gobe alƙiyama an shimfaɗa masa wato diwani guda biyu an shimfaɗa masa takardar da aka rubuta shi guda biyu ko dai ya zamto wato a cikin wannan takarda an rubuta cewa lima wa kaif an rubuta dan wa kai wannan aikin kuma yaya kai wannan aiki din tambaya ta farko tana magana ne akan wato ikhlasi dan wa kai wannan aiki domin Allahu tabaraka wa ta'ala ne domin suwa na kai domin burge suwa ne domin kaza domin kaza ma'ana za a tambayi mutum matukar bai yi wannan aiki domin Allahu tabaraka wa ta'ala ba to ko shaka babu wannan aikin zai zama to masa asara gashi ya bata lokacin lokacin sa a gidan duniya kuma gobe alkiyama Allahu tabaraka wa ta'ala ba zai bashi lada ba sai dai ma ya azabtar da shi Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu tambaya ta biyu kuma cewar yaya kai aikin wannan tambayar tana magana ne akan yaya kai kai ka wato kai da kwakwalwarka kawai kai ko kuma ka bi sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ne ko kuma ka bi san zuciyar wani ko kuma ka bi yanda su wani suka tsara haka ya kamata mu yi gashi ya tabbata manzon Allah kaza yayi amma kuma saboda kai kuna tare da mutanenku kaza kuke yi saboda ka ka amfaro akan wannan abin wannan zai zamto wato asara da kuma nadama ga duka wanda ya wannan gashi kuma ba za a dawo gidan duniya ba ballantana ya gyara Allahu tabaraka wa ta'ala ka kare mu ya ku yan uwa musulmai lallai kowa ya duba kansa ya ga cewar me yake aiwatarwa wanda yake ya san wannan abin ya saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ya san ba haka manzon Allah zo da shi ba amma saboda dalili kaza da kaza yasa ya rike wannan abin lalle kai kokari ya kai dan uwa ka gyara domin lokacin da zaka mutu waɗanda kuke wannan ayyuka tare da su a matsayin ku tafiyar ku haka take ran da zaka mutu ba wanda zai yadda ya ce shi a kashe shi ku tafi tare idan ka shiga gidan wato cikin kabari kuma babu wanda zai zo ya taimaka maka in aka tashi alkiyama babu wanda waccar alaka za ta muku amfani alaka tana yin amfani ne kawai wacce aka gina ta domin Allah tabaraka wa ta'ala wacce kuma aka taimaki juna wajen ya za a haɗu da Allah tabaraka wa ta'ala lami lafiya gobe alkiyama alakar da aka kullata bisa fahimtar addini da kuma taimakekeniya a bisa addinin Allah tabaraka wa ta'ala muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya taimake mu gabaki daya ya kare mu daga ainihin munanan san soyayyen zakatanmu ya kare mu daga san zuciya Allah tabaraka wa ta'ala ka taimake mu mu zamto masu yin aiki da ikhlasi domin ka ya kai Allah tabaraka wa ta'ala ya ubangiji ka taimake mu ka dora mu akan sunnar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka taimake mu mu zamto wato wato cikakkun masu biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka karbi rayuwar mu muna cikakkun musulmai ya ubangiji ka tayar da mu gobe alkiyama a cikin zugar manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya ubangiji ka kare mu daga sharrukan kawunan mu ka kare mu daga munanan ayyukan mu da kyautarka da karamcinka ya Allah tabaraka wa ta'ala ka amsa mana addu'o'inmu marasa lafiya Allah tabaraka wa ta'ala ka ba su lafiya ya ubangiji ka ji kan iyayenmu da suka rasu wanda suke raye Allah tabaraka wa ta'ala ka sa su ka da imani ya ubangiji ka sa mu kyakkyawan karshe wannan kasa ta mu Allah tabaraka wa ta'ala ka kara mata zaman lafiya ka kara mata albarka ka kara wannan jiha ta Bauchi albarka da zaman lafiya wannan gari na Ningi Allah tabaraka wa ta'ala ka kara masa albarka da zaman lafiya duk abin da ake tsoro musulmai suke tsoro a rayuwa da yau da kullun da ma nan gaba ya ubangiji komai mallakar ka ne ya ubangiji ka amintar da musulmai ya ubangiji duk wani alkhairi da wata albarka da muke fata ya ubangiji ka ka ba mu shi ya ku yan uwa Allahu tabaraka wa ta'ala yana umartar ku da wani aiki sai ya fara da kansa yake cewa lalle Allah da mala'ikunsa suna salati bisa manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai ya ce ya ku da suka yi imani ku yi salati gare shi sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم هدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما عاديت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من عاديت تباركت ربنا وتعاليت قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله